العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاتر قوة الرجب هجرا منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا فدري هدو دا أربعين دبيو wanda ya daidai da uku ga watan uku miladiya 2021 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi al-fawzul azim wal khusranul mubin yau za mu yi magana akan al-mabhath sadis ashara shine ta'amu ahli janna wa ta'amu ahli nar muna roƙon Allah ya samu daga cikin yan aljanna ya kare mu daga yan wuta awwalan ta'amu ahli janna abincin yan aljanna in ma manta ba wancan satin mun yi magana kan shimfiɗin yan aljanna da shimfiɗin yan wuta duk da cewa mun fara akan magana akan wato ahlul jannati wa libasu libasu ahlil janna wa libasu ahlin nar aka zo aka yi magana akan furushi ahlil janna da furushi ahlin nar yau za mu yi magana akan ta'amu ahlil janna wa ta'amu ahlin nar farko awwalan kuma muna roƙon Allah ya samu cikin wannan awwal din al-awwal ta'amu ahlil janna abincin yan aljanna qala Allah tabaaraka wa ta'ala udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun tutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun wa tilka al-jannah التي أورثتموها بما كنتم تعملون أو تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها أزواج كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الله تبارك وتعالى يتدخل الجنة وشجاء الجنة كنا أنا قام أن الجنة شجاء الجنة أنتم وأزواجكم wazwajukum da ku da abokan aurenku in mata ne da su da mazansu in maza ne da matansu tuhbarun wanda wannan wuri za ku yi farin ciki farin cikin da kowa in ya gani zai gane shine tuhbarun ai tusirruna sururan zahira al-asri za ku yi murna murnan da ana gani a jiki ko a nan duniya ne wani lokaci mutumin da yake cikin hutu ko ta ina in ka gani a fuskar shi zaka gane wanda ya ci wahala in ka gamu da shi wani lokaci za ka gane kai ko na rana ɗaya ne wanda ya zo wurinka a jigace ya sha rana ga yunwa da ya zo kana gane cewa ya lalle wannan yana kafin ma a fara wata magana a bashi abinci haka ne ko saboda haka yan aljanna in an ce masu shiga wannan aljanna da su da abokan aurensu abokan zamansu to za su ji daɗin da kowa in ya gansu zai gane cewa suna cikin murna bayan haka nan yutafu alaihim bi sihafin min dhahabin ana zagaya su da wasu farantai farantai shine sihaf min dhahabin na zinariya faranti farantai daban-daban kala daban-daban za a dauka ana zagayawa da su ana ba su yau farantin nan kawai ya isa wani abu balle a ce ma talakan aljanna yana da wanda ke zagaya shi da ci da abin sha mutum dubu goma manyan jigajigai dubu tamanin masu aiki kawai wanda za su rika zagayawa ma mutum da kayan abin da za su bashi dubu tamanin ya ka gani ma'aikata kawai wanda za su yi mutum hidima dubu tamanin talaka shi ke da dubu goma kuma dubu goman nan kowane yana rike da faranti guda biyu a hannunsa ɗaya na zinariya ɗaya na azurfa kuma cike da kofuna kofunan nan ba wani abu guda biyu iri ɗaya kowane kalan shi daban har sai an wuce lissafin mutum sau da aka aka zagaya da su wa aka wabin sannan kuma ga kofuna farantan da kofuna su ne bayanin da ne za a zagaya da farantan kuma farantan nan na talaka su ne dubu goma dubu ashirin kenan saboda mutum dubu goma kowane yana rike da faranti biyu kaga faranti dubu ashirin kenan to kowane kuma a saman farantin akwai kofuna kofuna ne kala daban-daban wanda za a zo da abubuwan sha a ciki dama da an ce akawa kowo akwai wani abu a ciki kaya ne ko ka'as dukansu akwai wani abu cike wa fiha ma tashtahihil anfus kai a ciki dai kada a yi dogon magana akwai duk abin da in rai ya gani yana so akwai a ciki duk wani abin da rai in ya gani yana so akwai wata lazzul a'yun abin da ido kuma in ya kalla zai ji daɗi akwai shi a wannan wurin banda haka nan ƙari wa an fiha khalidu sannan kuma in kun shiga ba ranar da za a ce a fita duniya tana da daɗi idan mutum ya samu abin da yake so ciki amma babban munagisa ciki in ka tuna da rada za ka batta kana cikin jin daɗi kana morewa kuna murna da abin da kake so ko da wanda kake so ko da wanda kake so sai ka tuno yanzu ko wata ran za ku rabu sai ka ji tun yanzu daɗin ya lalace wannan shi yasa annabi isa aka ce an yi an yi da shi ya aure ce shi ba zai aure ba inda a wannan gidan ne saboda darun ne fihi al munaggisat kana cikin jin daɗi wani abu zai gitta ya bata jin daɗin watakila ma da kai da wanda kake son ma yanzu yanzu ana tafiya sai a yi faɗa a hanya a bata shikenan dan jin daɗin ya lalace ce oh ɗazu fa ake ta murna ana dariya yanzu abu ya canza hadhihi duniya ku karanta hudubobin ibnu abdul wahhab da yayi ba ka iya gama littafin nan baka fashe da kuka ba kai wata huduba in ka karanta ta ma ita za ta hana ka karanta ta gaba saboda sai ka rubi hudubobinsa da yayi khutubi yana akwai littafin da aka ware na khutubobi ne kawai na ibnu abdul wahhab in ka ga wata ciki sadda za ka rude ma ba ka iya sai dai ka aje ta kawai ka kife ta kai ta kuka kawai sai kuma wata ran in ka manta wata kila amma ganin littafin kadai in ka tuno da abin da karanta ran nan ciki wallahi yayi saka saka kuka wanda ya kalli duniyan nan ya zuba mata kudubobi daban-daban sau da ya nuna mutane yadda za a girke ta watilkal janna wancan ita ce aljannan nan da ake gaya maka oristumuha kun gaje ta ne an ba ku ita ne bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka aikata wannan ke nuna shi yasa nan ne malamai suka cire cewa lallai imani kawai ba zai isa ba sai an hada shi da aiki saboda nan an ce uristumuha bima kuntum ta'malun kaga an yi aiki kenan bayan imani akwai aiki shi yasa ake cewa imani da aiki na kwarai illal ladina amanu sai a ce wa amilus salihat sun yi imani sun aikata aiki na kwarai ashe imani dole ne sannan aiki na kwarai dole ne lakum fiha fakiha kaseera kuna da kayan marmari a ciki da yawa ka san ko in Allah ya ce da yawa lalle abun nan yawa gare in ya ce babba abun nan babba ne ai fakihatun kasiratun minha ta'kulun kuna da kayan marmari cikin aljannan nan daban-daban kala da yawa kuma daga nan ne kuke ci kawai sai dai wanda kuke so kawai kowa da kalan da yake so duk kalan da kai tunanin samu akwai shi wanda ma baka tunanin samu ba ma akwai shi yaya bututun ya tsaya ne masha qala subhanahu Allah tabaraka wa ta'ala yace innal muttaqina fi jannatin wa na'im lalle aljanna masu tsoron Allah kenan wanda suka kiyaye Allah menene taqwa mun sha maimaitawa yadda Ali bin Abi Talib ya bada bayanin taqwa yace at-taqwa huwa al-khawfu min al-jalili wal 'amalu bit-tanzili wal ridha bil qalili wal isti'dad li yawm ar-rahil taqwa kenan hadha huwa taqwa idan mutun ya rike wannan shikenan taqwa huwa al-khawfu min al-jalili ya zama wani mutum yana jin tsoron Allah ko da yaushe a duk inda ya shiga wal amalu bit tanzili sannan mutum ya rika aiki da abin da aka saukar Qur'ani da sunnan manzon Allah da fahimtar magabata war riba bil qalili sannan mutum ya yadda da dan kadan din da ya samu wal istidad li yawmir rahil kuma mutum ya zama kullun yana shiri saboda ranar tafiya wannan tafiyar da take gaban mu kullun kullun ya zama na mutum yana shiri kullum ina tuna da misalin nan musamman in daga malam sani da nayi magana uqalaul majanin malam sani sai ya ce waɗannan masu hankali ne domin an bi mutum ana jifa ana jifa yara na jifa suna cewa mahaukaci shi ko kawai wani babba shi ma ya ce mahaukaci ya ce a da ya gane mahaukaci ya ce ai al majnun wanda yake mahaukaci huwa alladhi arafa rabbahu thumma asahu shine wanda ya san Allah sannan kuma yayi kuru ya saba masa shine al majnun a gano wai maukaci aka ce masa manil aqiltu wane ne mai hankali yace man hasaba nafsahu wa khafa rabbahu shine wanda yake makansa binciken aikin da ya aikata sannan kuma ya ji tsoron ubangiji wannan shine mai hankali in ba haka ba kullun nasi majani in ba su cikin wannan in dai baka tunanin me kai shekarunka ko wuninka ka auna daga safiya zuwa yamma me kai baka wannan tunanin amma ko baka tuno mi kai na daidai kai fatan a karba mi kai na kuskure haka domin tuno ma da aikin da kai ma har ka ji ka ji daɗi kana ganin kana da wani abu anta majnun domin da ka tsaya ka kalli ni'iman da Allah ya yi ma duk aikin da kai ba za ka ma gano shi ba ba za ka gano shi ba nan nan muka yi magana na an tambayi Rabi'atul Adawiyya cewa ke wani aiki ne kike fatan an karban maki a cikin aiki ki tace ai ta ba magana a karba ake ba tsoron ba a maido mata take ba ba maganan tana da wani aiki a can ba tsoron da take kar ma a ki karban wanda aka yi balle haka tunanin kana da wasu can sun yi yawa tunanin ta kada ma a dawo da wanda aka yi a wurgoma shi ta sau haka ba in kaga kana tuno kana jin kayi wani abu game da abin da ya shafi Allah ka manta ne da abin da aka yi ma ko kuma ake ma shi yasa aka gano girman naka saboda haka dai haka ne saboda haka haka za a ce masu innal muttaqina fi jannatin wa na'im lalle wanda suka ji tsoron Allah suka kiyayi Allah tabaraka wa ta'ala to waɗannan suna cikin aljannoni daban-daban da ni'imomi kala daban-daban fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim aka ce fakihina nan ma'anansa ai mutalabbirina na'imina ai masarurina duk ma'anansa guda suna murna suna jin daɗi shine fa ake yin suna jin daɗi suna murna saboda abinda Allah tabaraka wa ta'ala suka ga ya tanadan masu wa waqahum rabbuhum azabal jahim sannan ga jin daɗi na biyu ga samun kyauta samun ni'ima sannan kuma gashi an kare su ba za su shiga wuta ba da an ce muflih shine wanda farko mutum ya aka kare mai abin da yake tsoro aka bashi kuma abin da yake so hada huwa al-muflih nas'allahu an nakuna min al-muflihin bi mannihi wa karamihi innahu waliyyu dhalika wal qadir alayhi wanda in ka fara samu aka raba ka da abin da kake jin tsoro sannan aka baka abin da kake so wannan shine rabo shine an rabauta ya fito ko saboda haka za a ce masa kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun ku ci ku sha kuna masu jin daɗi saboda abin da kuka aikata kun nan ma magana aiki ta zo ko ku ci ku sha kuna masu jin daɗi kuma hani'an kuna masu jin daɗi muttaki'ina ala sururin masfufa sannan bayan haka nan yan aljannan nan wanda aka ba su wannan suna kishishin gide akan wasu gadaje wadda sashen suna jere da sashi ba wasu a ƙasa wasu a sama-sama dukkansu mausulun ne ba'dha bi ba'din bistiwa dukkan su daidai suke sashe suna hada da sashe wajen daidaita sun daidaita a jere suke ba wani sama da wani ba wani kasa da wani kuma ba mai kallon kewa wani saboda haka suna nan ina fata an gane suna nan tare da wannan bayan nan wa zawwajnahum bi hurin ain sannan kuma mun aura masu mata waɗanda suke masu haske masu fararen idanu wanda suke abun ban sha'awa wallazina amanu sannan kuma waɗanda suka yi imani ga ƙarin jin daɗi waɗannan su sun shiga aljanna ga abubuwan da aka ba su na jin daɗi sai a ƙara masu wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay'in sannan waɗanda suka yi imani sannan zuri'a su kuma ta bi su akan imanin nan in sama ne sama misali in iyaye ne ƴaƴansu in ƴaƴa ne iyayensu din ma za a ba su ceton iyayensu su ma sai a haɗa su da waɗannan iyayen ko da 'ya'ya a sa su a ba su wato estate guda ɗaya yadda mutum ya juya duk iyalansa ne da jikokinsa da su wane ne duk wanda suke da alaka da shi an ɗauko su an ƙara masu matsayi saboda shi saboda su zauna unguwa guda suna jin daɗi a wuri guda ba wani na wani wuri wani na wani wuri ba sai ka ne mai a'a yanzu an tara ku unguwa guda da kai da zuri'arka kajin daɗi babu talauci babu wahala babu noma babu shuka babu zuwa kasuwa sai dan a debo kayan da aka biya tun daga nan ce kullum ri'in bima kasaba rahi kowane mutum ya ba da ajiyan kayan shi abun nan da ya ba Allah tabaraka wa ta'ala yanzu an biya shi asalin jingina ita ce rahanu to ka ba da wani abu an ajiye an karɓi wani abu a hannunka za a biya ka to ranan biyan nan abun nan za a ɗauko a mai doma ka riga kai ka ba da kayan da aka bada saboda haka sai dai ka ansa kuma wurin Allah aka ajiye kayan ba sa tozarta balle a sace wa amdadanahum bayan nan suna cikin wannan jin daɗin za mu ƙara masu kuma bifake hatin da wasu irin kayan marmari na daban ban da waɗancan walahmin sannan da wani irin nama wannan ba mu san shi ba sai in an je can wani irin nama ne za a rika ba da ga kayan marmari a ci kayan marmari a hada da nama min ma yashtahun daga cikin duk abin da suke sha'awa kowane iri akwai kala daban-daban yatanaza'una fiha ka'san bayan haka nan kuma suna rige-rige za a je wajen sha inda ake shan wasu kofuna cike da abin nan ana kawo su ga sunan jeri-jeri a kawo waɗannan a kawo waɗannan a kawo waɗannan su amsa ta nan su amsa ta nan duk ta inda suke so kofunan nan suna cike da abubuwan sha na giya amma in ana so lalagowar fiha babu ya sassan magana a wajen wala ta'sim sannan kuma mutum bai sha yana jin yayi laifi babu maganan jin an yi laifi laifi ya kare daga nan an gama can za a sha ne saboda jin daɗi saboda annishuwa wa qala azza wa jalla Allah ya ƙara faɗi dai ya ce wa fakihatin mimma ya takhayyaru yan aljanna suna da kayan marmari daga cikin irin wanda duk suke so duk wanda suke so ba a cewa babu yanzu wani kayan marmari aka ce ka nemo shi a wani yanayi a wani lokaci sai dai ka ce a yanzu ina za a samu shi babu to amma can ko nawa ne yanayi akwai walahmi tsairin mimma ya sannan kuma da naman tsuntsaye irin wanda suke so anan ne aka ce sayyidina abubakar da ya ji an ce walahmi tsairin ko ko wani ya tambaye shi ya ce masa kai lahmi tsairin mimma ya wani irin sha'awa za a yi ma naman tsuntsu in ga naman raƙumi ga tozo ya ce ga raƙumi da tozo ka bari ka koma naman tsuntsu aka ce ai baka gane ba ne ai waɗannan tsuntsayen sun fi girman wuyan raƙumi sau da aka ba irin tsuntsaye bane na nan wurin naman su ba irin wannan bane saboda kaga shi sai koma to tsuntsu ga tsuntsu ina tozo aka ce tozon nan yana daga cikin abin da laraba ke girmamawa da hantar raƙumi da tozon shi yana daga cikin abin da ya fi daɗi a raƙumi shi yasa muka ce wata ran a kawo mana mu gani aka kawo mana muka gani muka gwada ko bawan Allah da ya kawo rawar raƙumin da ya ɓace yana ce na ta kai raƙumi wani gari ayi ba kun gane ba na wani mutuwan ku yayi yana nan ko wata rana na kira shi kawai na ce mai naga an daɗe an daɗe na lalubo nan ba shi kawai na nemo shi da ce ina kashi yare ya ce ai tun da ya samu wani aiki daga jos daga nan zuwa jos zuwa abuja shi kenan kaga kuɗi sun fitar da shi shi kenan daga nan ko a gan shi ma a ɗan wani ko abin nan babu ta wannan masiba Allah ka tsare mu da irin wannan masiba ai wannan ya zama fitina mutumin da kullum da shi ake karatu har na biyu sai an yi da shi yanzu ko ɗaya babu saboda an samu aiki kai wannan aiki bai yi ba aiki aiki bai yi ba aiki to aikin da zai hana mutum zuwa kusa da Allah ina wani shi Allah za ba ya ji ya ji wala ni so nike ba ya ji so nike ma ya ji mu fitina ce a wurin mu shi abin da ya samu shi ne bai sani ba mu a wurin mu abin da ya samu masifa ce domin masifar da ta raba ka da kusa da Allah ka koma shekara tun da muka dawo fa bai zo nan ba to shekara nawa nan rabon mu da shi da ko har islamic learning center sai ya bi ya bi mu nan ya je can a tsaya ai karatun farko da shi ai na biyu da shi a gama ranar lahadi ya bi ni islamic learning center ranar asabar ya bi ni kasuwan sati yanzu ko ɗaya duk babu kuma an samu aiki ka wannan aiki bai yi ba bai yi ba sosai wallahi bai bai ina jin ma da tausan shi ma ni nake ji mutumin mai kokari wanda kullun yana kusa kusa nan irin haka bai yake zama kusa kusa yayi ai karatun yayi tambaya a gama da shi ayi da shi mu yi na ɗaya da da muke yi guda biyun nan ayi na ɗayan a gama ayi na biyu duk tare da shi sannan rana asabar yana kasuwan sati ranar lahadi kasuwan islamic learning center yanzu ko ko ganin shi ma ba kwata kwata tun wancan lokacin tun da muka zo nan ban gan shi ba sai da ya zo sai da ya kawo naman ne kawai da muka dawo sabo ya kawo da naman rakumi ko muka ci shi kenan farantin ma sai da muka yi ta neman yadda za mu yi bashi farantin da aka sa nama wallahi sai da muka yi ta neman shi ma yadda za a yi ma a bashi farantin naman abin ya gagara hmm ta gano shi ne oh sau da aka wannan shi ne wannan kenan wa qala azza wa jalla su dai waɗannan yake cewa yau mai wannan mimma ya takhayyarun ko wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa qala subhanahu yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranan kiyama fa ranan da za a gitta ku ne babu abin da zai boyu duk aikin da mutum ya aikata zai ga abin shi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wanda aka bashi littafin sa ya sa aka bashi littafin sa ta hannun dama Allah ka samu daga ciki wa yaqulu ha o maqra'u kitabiya sai ya rika cewa jama'a ta ku zo ku karanta littafi na kaga ko a duniya wanda ya ci jarabawa yana jin dadi ya murna ya ce a zo a gani wanda bai ci jarabawa ba malam sai ya bace ko kuma in aka ya samu dama ma ya je da malmala wurin ko in ya ga bai ci ba sai ya je ya sa jan biro ko ya sa wani biro ya cabalbala wurin gaba ɗaya da nashi da na sauran ma kada a gane su ya zo ce ai mu an rike mana result inan nan malamin nan ya kada mu a gano dai kowa ne ne tsinan ne to saboda haka sai sai sai ce su nasu bai fito ba ko ya ce nasu bai fito ba ko an rike ko an yi kaza wani ma da sadda ba a sa cikin gilas in ya zo ya ganta ba biron da malmala sai ya ta kawai yage sai tunu ya je yar ce kawai saboda abin matsiyata a gane waye mato tun a nan duniya kwatankwacin duniya kwatankwacin lahira tun a nan mutum da rashin gaske shi ya saba da rashin gaskiya har a can ma zai nemi yin rashin gaskiya sai dai can ƙarya ta ƙare sai saboda haka shi wannan yana ci a karanta littafin shi tun da ya san komi ya yi daidai inni zanantu anni mulaqin hisabiya dama ni na tabbatar idan zanna ta biyo anna taqiqi ne ba a ca zato ba a cewa nayi zato in zato yake ina zai samu wannan matsayin ai yana shakka kenan ina zanantu nan anni tunda an ce zanantu sannan nunun ta zo ta biyo ai tabbaci ne na tabbata dama anni mulaqin hisabiya zan samu hisabi na za a yi man wannan irin na tabbatar fa huwa fi 'ishatin radiya saboda haka wannan yana cikin wata irin rayuwa yardadda wadda Allah ya yarda da shi fi jannatin aliya yana cikin aljanna madaukakiya can kololuwa Allah ka samu ciki ga aljanna kololuwa sannan qutufu hadaniya ƴaƴan itacen da ake tsinka su kuma kusa kusa suke aljanna kololuwa kayan tsinka kuma kusa kusa duk ta yadda mutum yake in yana tsaye daidai suke da shi in yana zaune daidai suke in yana kishin gida daidai suke sannan bayan haka nan ana ciki din nan ana tsinka ana ci a ce kulu wa sharabu ku ci dai ku sha hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha kuna masu jin daɗi menene wannan bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya a cikin kwanakin da suka wuce yanzu ku ci ku sha kuna masu jin daɗi saboda abin da kuka gabatar a kwanakin da suka wuce ‘yan kwanakin nan na duniya duka ‘yan kwanaki ne to ai ba wanda zai zo duniya ma ya kwana ɗaya a lissafin Allah saboda haka wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kwana ɗaya a wurin ubangijinka a lissafin mu shekara dubu ne saboda haka ba zai kwana ɗaya ba shi yasa kowa sai ya tsiye shi Allah ya kyale shi ka ji shiru kaman ba za a ce komi ba za a ce komi lokacin ne ɗan kaɗan da haihuwan mutum da komawan shi ya gama komi ya a haifai ya girma ya girma shi ma ya haihu ya mutu ma duka a wurin Allah ba ya kwana ɗaya ba yan sa'o'i ne shi sa ake kyala mutum yan awoyi ne mutum zai iya koma wani ma bai kaiwa awa ɗaya a lissafin ma wani awa ɗaya ma ba ta yi ba minti ne yan mintoci malam sani har yanzu ba kai minti ba kai awa ɗaya ba kaga kai mintoci kai har yanzu to kada mu bari waɗannan ƴan mintocin su ruɗe mu bima aslaftum ay kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya shine wannan wannan shine abincin ƴan aljanna muna roƙo Allah ya samu daga cikin ƴan aljanna wanda za su ci wannan abinci sai marar daɗin raniyan ta'amu ahlin nar abincin ƴan wuta Allah ka kare mu daga shiga wuta in baka shiga wuta ba ma ruwanka da abincin balle ka nemi kariya daga shi ka ce kana nema a tsare ka daga zakkum da wane ne ka ce kawai Allah ya kare ka daga shiga wuta in baka shiga wuta ba ba ruwanka da sauran me za a ce a wuta baka je wurin ba ina ruwanka da shi na farko dai kalan abincin da ke cikin wuta Allah ka tsare mu shine ta'amu zakkum wannan zakkum qala ta'ala ثم إنكم أيها الضالون المكذبون سننكو waɗanda yake batattun nan masu ƙaryata abin da ake gaya maku ana gaya maku gaskiya ana ba ku dokoki ba ku bi ba la'akiluna min shajarin min zaqqum tabbas haƙiƙa za ku ci daga wata itaciya da itaciyar zaqqum wannan zaqqum za mu ji maganan ta gata nan ƙasa zai fassara itaciya ce mai muni ba ta da daɗin ɗanɗano in an sa ta a baki sai ta sai dai dole famali'una min halbutun za ku cika cikin ku da ita ba yadda za a yi sai kun ci kun koshi ko kuna so ko ba kwa so Allah ka tsare mu fa sharibuna alaihi min alhamim sannan kuma za ku sha akan wannan abin da kuka ci na zakum din sharibuna alaihi a saman bayan an gama ci da tsiya an ci abin da ba a son nan sannan bayan haka nan kuma ku sha ruwan zafi a sama abinci zafi ga kuma tafasasshen ruwan zafi auna yanzu in ka ci loma mai zafi mai kake nema ka sa sama ruwa mai sanyi a ce yanzu a tilasta ma ka haɗi loma mai zafi tana liƙe ma a makogoro sannan kuma a biyo da tafasasshen ruwa a wannan wutar ta duniya ya za a je wannan wutar wadda take ɗaya ce cikin saba'in sittin da tara na can kuma ranar lahira sai an ɗau ɗayan an haɗa da sauran ta koma saba'in ɗinta daidai ku duba faran nan muna magana nan wani ya ce inda ake karfe can inda ake yin karfe duk wanda ya fado aka yi accident ya sulle ya fado ba a gano shi a cikin karfen da mutum ya sumbule ya fada ciki kawai zai narke gaba ɗaya zama da kashin shi da komi zai narke cikin karfen nan baka iya gano wajen ina yake ba a ma neman shi da an dai ji an yi accident na wannan wurin mutum ya sullo ya fada ciki shikenan kawai sai dai insurance su bada kudi iyalin shi su ji sauki sauki amma narkewa yake ciki gaba daya ba a gano kashi balle fata wannan wuta ce ta duniya to za a dauki ɗayan a hada da wancan su zama saba'in ɗinta daidai sannan a sa mutum ciki gashi a ciki sannan an ce ya ci wani abin da komin tsiye shi sai ya ci shi abincin da aka ci zafi na fita hankali sannan kuma ga tafasasshen ruwa na fita hankali a ci wancan a dora da wannan ruwa fasharibuna shurbal him sannan za su rika sha irin shan da raƙumi mai jinkishi ruwa yake yi ma ruwan haka za su rika kwankwada suna zuƙa da tsiya za a sa mutum sai ya rika zuƙa yana kwas kwas kwas yana zuƙa shine aka ce abin nan in an ce alhim shine raƙumi wanda yake cikin tsananin kishirwar da zai tashan ruwa kuma baya koshi to haka za su yi tasha dole haka za su yi tashan wannan ruwan sha irin na fita hankali kuma ba a koshi aka ce hadha nuzuluhum wannan su ne masaukin yan wuta yawmaddin ranar sakamako Allah ka saba mu cikin su nan za a sauke waɗannan ranar sakamako nan ne gidansu wa qala subhanahu wa ta'ala wani wurin Allah ya ce inna shajaratar zaƙum ya ce kaga wannan itaciyar ta zaƙum wadda ake ce ma zaƙum mai munin cin nan ta'amul afi ya ce abinci ne mai muni na masu sabo abinci ne wanda masu sabo masu laifi wanda suka yi ma Allah fito na fito watsatsu daga cikin mutane to abincinsu ne shi za su ci a wannan rana kalmuhli yaghli fil butuni khaghli al hamim aka ce wannan ruwa abinci ne in ana ci ana cin shi yadda kasan da gwalan man gyada idan yanzu aka yi suyan mai malam sani idan aka yi suyan man gyada da za ka je a ce irin ka je sayan kosai a makare idan mai kosai ta gama suya ta ta juya man gyadan nan baka ganin wani mai da take ta ta cire na saman ta na kasan nan wani dagwalo mai dan karan zafi gashi nan wani baki to kamar haka za a yi ba su wannan abin haka wannan masifan itacen take kayan cin ta haka za a rika ci kamar wanda ruwan nan man gyaɗa ya tafasa ya ghaliful butun idan aka sha zai je ya ci gaba da tafasa ne a cikin ciki ana ji kawai yana ƙururu irin yadda tukunya ke tafasa a cikin cikin su fagal hamim kamar tafasar ruwan zafi haka zai rika yin tafarfasa an sha yana cikin ciki kuma yana tafarfasa Allah ka tsare الزقوم أكتي شجرة خبيثة خبيثة كريهة الطعم وتأتاتي ياتي ميموني ميمون دندنو إن أكا دندنا تبات دادي باع يغاطة تاكارا yukrahu alin nari ala tanawulihi za a tilasta ma yan wuta kuma sai sun ci dole tsiya sai an sa su sai sun ci fahum yatamazzaqunaha saboda haka za su rika cinta suna gutsura suna gatsa ala ashaddi karaha a mafi tsananin ba sa so amma sai an sa su dole ومنه قولهم أي تزقم الطعام إذا تناوله على كره ومشقة لا ربا سكن تزقم الطعام كو أتي موت دبا تزقم الطعام إذا تناوله على كره ومشقة idan ya zamana ya ci abincin bai so da wahala da tsanani aka tirsasa masa sai da aka tura masa Allah ka tsare mu ta'amul asim da muka faɗi menene shi ai alfajir sahibul ismi shine mai laifi ma'abocin zunubi wanda kullun zunubi yake to abincinsa ne wancan itacen Allah ka tsare mu da aka ce kalmuhul yaghli fil butun ai ka akariz zaiti kaman da gwalan mai ne da gwalan nan na mai yaghli ka ghali al ma'il har yakan tafarfasa ne kaman yanda ruwan zafi ke tafarfasa idan stadda ghilyanuhu idan tafasar tai tsanani haka za a basu Allah ka tsare mu wannan shine kalan daya daga cikin abincin yan wuta Allah ka saba mu cikin wannan kala na biyu shine ta'amul ghislin akwai ta'amul ghislin menene ta'amul ghislin qala ta'ala falaysa lahum al-yawm falaysa lahu al-yawma hahuna hamim shi dan wuta a ranar lahira bai da wani aboki baya da aboki masoyi wanda zai taimake shi ko ya tausaya masa saboda masifa ka san masifa wani lokacin taima mutum yawa ko ba a janye mai ita ba idan wani ya zo ya mai magana ya lallashe shi sai ya ji ya ji sauki sauki ko ya bashi shawarwari sai ya ji ya ji sauki sauki to ran nan ba masoyi balle ya ba mutum shawara ya ce abin nan ga yadda za a yi ga mafita ko ga wani tunani nawa ne mutum wala ta'amun ga ba aboki masoyi kuma babu wani abinci da za a ci illa min ghislin sai daga wannan ghislin Rislin ɗin za mu zo ga fassara ta can bani son yi magana kafin malam ya ce komi. Min Rislin, la ya kuluhu illal khati'un babu masu cin waɗannan wanda suka za su ci wannan abincin sai ‘yan tawaye wanda suka yi ganganci suka saba ma Allah da gangan ana gani an nuna masu ga dokoki kada ku yi suka ce sai sun yi ku yi suka ce ba za su yi ba. saboda haka za su fuskanci wannan sakamako mai tsanani Allah ka tsare mu wal ghislin shi ghislin dinnan huwa ghasalatu abdanil kuffari fi nar shine dattin yan wuta da aka wanko kafirai idan an yi masu azaba an jagwalgwalo duk abin da aka jagwalgwalo na dattin su aka wanko su da shi aka kwaro sai a tare kuma rika ba wasu suna ci shine ghislin abinci ne mara dadin ci mai masifar zafi ga masifar kazanta wari kauran nan ne mutum ya ji wari tun da ake ba taba jin wari ba sai da aka haɗu da wannan bala'i wakila wasu wurin aka ce ai in an ce rislin abinda ake nufi da shi sadidu ahlin nari ka annahu gusalatu juruhihim wa quruhihim aka ce in an ce sadid wakil gislin daidai yake da sadid sadid ko shine na ahlun nar ka annahu wasalatu juruhihim idan aka yi madan wuta duka aka rarrotsa shi aka faffasa masa ƙafafu aka faffasa masa kai aka faffasa masa aka ciccire masa hakora saboda duka to ai zai jini wani wurin zai kukumbura ya yi gyambo ya zama da gwalo da raunin da aka ji masa raunin in ya motsa tun da ya ci duka in ya motsa ruwa ya ta zubowa ko to wannan ruwan da ke zubowa na duka da dagwalon da aka ba dan wuta shine rislin shi za a tare kuma a ba wasu su rika sha shine sadid shine rislin an ce rislin huwa sadid shine sadid sadid kuma shine gusalatu juruhihim wa quruhihim shine raunin da aka jima yan wuta aka yi masu duka aka jijji masu ciwo aka faffasa masu kawagu aka faffasa masu kai aka faffasa masu hannuwa duk abin da gabobin da aka yi amfani da su in farjin su ne aka faffasa shi saboda da wannan aka bi aka yi zina a dandake su to wannan jagwalgwalan da aka jagwalgwalo shi za a tare a rika ba waɗannan suna ci Wakila alma'u wad-damu yasilu min luhumi ahli wasu suka ce in an ce ghislin shine ruwa da jini wanda yake kwararowa daga naman yan wuta dukan dai an yi duka wurin ya zama gyambo gyambuna na yan wuta sun fitar da wannan ruwan borde wannan ja haɗe da wannan ruwa-ruwan wannan mugunya kuke ce mai ko menene ko gu- ya ma sunan shi eh muguya mugunya eh to shi gunya ko gunya ake cewa ko to hoto san mu ma shi to ba dai an gane misalin ba ai bai ma da daɗi idan mutum yana da maruru zaka gani wani lokaci wani ruwa na fitowa haɗe da jaja-jaja da fari-fari yana wani ka- yauki-yauki to wannan shine abin da za su rika tarba ana tarban masu suna ci ana kwaba masu shi kamar yadda ake yin meat pie ko a yi abin nan ina sunan wayannan nan mai faɗi-faɗi wata fara-fara eh eh su nasir ko ko ko ko wannan akwai wata da ake yi mai kaman abin nan sa ta ake cikin eh, abin nan a'a kai mata ne suka santa kaman gur- ita kaman wannan ce amma ita ba can wancan ba ana shan wuya ba akwai wadda suke yi da oven sai a sa fulawa a sa wani abin nan sai ka ganta nan da nan ta fito kana zaune ma an kama shayi za ka ga an fito da ita ba shawarma ba kai eh kai tun da dai na mance a tsaya iya nan yawwa ya kace yawwa shi irin wannan shi yanzu yanzu nan kana zanda ake yin shi shi ba a yi a dade sai ka zo za ka sha shayi an kawo shayin sai ka ji ana cun cun cun ka ce me ake a ce wani ka gani yanzu yanzu ka ga- ka ga ya fito shi ba ya bai bai ba kamar wancan wanta ma wata sai an kai wani gida an yauta wancan sinasa wata sai an yi bukin wani wuri amma shi wannan su matan ne suke yin abin su yanzu yanzu za a yi ta a cikin kicin za ka gani kawai ka- kana zanne kafin a ce kwabo za ka ta fito wanda ake da oven da oven da ake yi Ehe, ita to irin wannan ita nake nufi ko da ita zaka ganta falafale falafale yanzu yanzu to kamar haka za a yi wannan abin da ita ai wancan da haskenta da abin nan wannan yanzu yanzu zaka ga ta fito haka za su ga suna fito da wannan abin malam ana ta ba su suna ci kuma dole mutum sai ya ci domin in bai ci ba abin da za a yi mai na dalilin bai cin ba sai ya gwammace gare ya cin saboda bala'in da zai gani in bai ci ba haba malam ai wasa wuri yake yi ai da an ce a kwasa a ci kawai mutum zai kwasa ya ta ci saboda yana ganin yanzu cin nan ne zai sa a dan raga mai wani abu amma rashin cin malam muntahal musiba Allah ka tsare mu so haka haka za a yi Allah ka tsare mu ba daɗi abun sai dai kawai ina faɗin abun ne saboda mu rika sa su a zuciya muna tunani idan kwanaki da na yi magana na ce gaskami za a yi masu wani kaman gaskami to ba ku san gaskamin ba da yawa ba san gaskamin ba amma wanda ya san gaskami shi ya fi dacewa da wannan misalin da na bayar gaskami a yi masu gaskami da wannan jagwalan kuma dole a rika yanka ana ba su suna ci komin tsayen mutum sai ya ci to gaskamin ne ba san shi ba sosai sai manya wanda suka girman sau da haka wannan shi ne sannan bayan haka nan na uku akwai ta'amun za ghussa akwai wani abinci kuma shi mai makara ne shi qala subhanahu inna ladaina ankalan wa jahima yace lalle a wurin mu fa akwai punishment akwai wahalhalu da za a sha ga dauri ga komi ga wahala ga wuta mai tsananin zafi wannan Allah yace an ta- mun tanaji wannan wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima ga wani irin abinci da za a ci wanda da an haɗiya da ya zo makogoro da ya shaƙe mutum zai riƙe makogoro kamar yadda ka san ƙugiya ta riƙe makogoro haka za a ji ya shaƙe mutum a makogoro shi bai ƙasa ba shi bai yi waje ba bayan na ana cikin masifa mutum ya riƙe makogoron nan yana ihu ya rasa yadda zai yi yayo da shi waje ne ko ya haɗe ciki ba ɗaya ya makale shi bai gaba ba shi bai yi waje ba ga kuma azaba da jiki ke sha mai tsanani kun ga dai Allah in ya ce abu tsanani gare wannan abun la fauka tasawwurina Allah ka tsare mu za gussa da aka ce a ya'khudhu bil halq yana rike makoshi ne shine al halq zai rike makoshi shi bai gaba ba shi ga bai abun nan ba fa yanshibu fil halqi yakafu ya tsiro ya kafu a cikin wannan makoshin fala yadkhulu wala yakhruj shi bai shiga ba shi bai fita ba shine abin da na faɗi bai yi gaba ba bai yi baya ba Wakila huwa zakum wadari'a wani wurin aka ce huwa zakum shine wancan na saman nan zakum da aka ce mai rike wannan mai muni wadari'a wasu suka ce adari'a ne mun yi maganan dare gashi nan zai fassara sai ta'amu dari'a din ai qala ta'ala laysa lahum ta'amun illa min dari'a ba su da wani abinci su ɗan wuta sai dai daga dariya la yusminu wa la yughni min jo baya sa ai kiba abincin nan baya sa ai kiba wala yughni min jo sannan baya maganin yunwa ba maganan ya sa ai kiba ba maganan kuma maganin yunwa abdariya qila huwa nabatun zu shaukin idan aka ce abdare aka ce wani tsiro ne mai kayoyi kaya gare ko ta ina aka ci kai ka ce itacen gawo wallan kayan ga wannan mai na ƙasa ƙasa banda mai zungura zunguran ba ko su ƴaƴa da gawo ke yi ba in ya zubo su kuma ƙasa su ga su ko ta ina in ka taka ka rasa mata inda ka taka ko ina kaya gare to kamar haka dare ya dama kuma ai abincin rakuma ne to a ƙauye an san dare wannan kayan in ka taka ta wani lokaci kana gudu ya subhanallah in ka da daddare sai an yi gashi in baka baka iya bacci da daddare kwata kwata ba za ka rutsa baran nan dole a nemo ruwan zafi da wani ganye ko ganyen tumfafiya ne usman wani ganye ne ake sama eh ganyen mi ganyen za a gasa ko eh ni na sa akwai ganyen ga kuma yawa an yi sa'a ma ga kujere ga kanan ga bashir gaba bashir yawa to in ko aka taka shi ba in aka taka shi kuma ran nan fa sai a nemo geza ko to wani bai ma san gezan ba ina ai kan ma ka so kaga wannan abun masifa ne to yau wannan abun a ce cikin hura ka haɗiye shi ya zo ya tsaya nan ya tsaya makogaro ya za ka ji dan duk inda aka juya shi kaya ne sai dai Allah ya haɗa ka da wani mashahurin kuma wanda Allah ya zaɓa daga cikin wanzamai shi kaɗai zai iya wannan abun in mutum ya haɗe cikin wani abu to wannan sai dai a je wajen wanzamai masifar da zaka ji ran nan kafin a cire wannan abun to ya cije ka kafa a kaya ma balle yana cikin makogoro na eh eh yau wato bishiyan to to kaji mu gani eh in ka koma ka taho saboda su gani dan wani har yanzu nan kawai ji yake kama ana nan da an daga shi aka aka daukai hoto kaga aka tura kowa ya gani in da ka koma ka tawo mana da shi Allah ya sa da tsawancin kwana in ka je ka ɗebo shi ka zubo a leda ka kawo a nuna ma mutane su ga yadda yake kuma daukai hoto a sa shi kato a tura wa wanda basu gani ba kai in kana ganin corona hotonta to wannan abin shi ka bada corona eh ko ba ka bane kaga an nuno hoton corona da wannan da wannan abun nata da ka kalli wannan da yin ka san daidai da corona kenan shi yasa ita ma in ta rike makogoro ba shine yasa ka gana abun nan dinta ba to haka yake rike makogoro to in ka taka shi ma a kafa ba a zama lafiya ran nan sai an ma gashi sai an je an gasa kaban nan in ba ka bar da daddare ba za ka yi bacci ba to to kadiri hmm kaga da ya suka zai shi da kunji to ka gani yanzu wannan yanzu ka gane wannan ka fahimci wannan a ce yau a lahira ne inda ba maganan a cire sai dai a ƙaro ya samu mutum inda ba ka duba can sama sai da aka ce mutum bai da wani aboki wanda zai ma iya yi mai magana ya ba shi shawara balle mala'ikun nan su fa mala'ikun da aka sa su wannan aikin idan kana jin tausayin yankan nama in ka sa shi a baki zaka gatsa to suna jin tausayin mutum yana gabansu a cikin wannan wutan dama aslan ba a yi su da maganan abin da ake ce ma tausayi ba haka aka yi su zabaniya wannan haka aka yi su ba maganan tausayi a ransu abin da suka sani kawai su yi ma Allah umarni su bi umarnin Allah ba ruwansu da wani magana Allah dai ba mu mafita Allah ka tsare mu Allah sa iyakan mu da shi mu gan shi nan kawai shi ma dan mu gane ne a matsayin karatu shine nan saboda haka wannan shine fa idza yabisa shi wannan ɗin da aka yi magana dare da idan ya bushe a dare huwa akhbathu ta'amin wa absha'uhu shine mafi munin amannan wa summiyar dare wannan aka ce fa idza yabisa summiyar dare idan ya bushe ne sai a ce masa dare shi a'a shi abun ko a'a ad-dare ina zuwa ad-dare huwa nabatun zu shaukin ne tusammihi quraish shine ash-shabarrak ash-shibrak mun karanta shi can baya shine abinda suke ce mai shubarar abin nan ba shubarar aka ce mai lokacin ko fa ya bisa idan ya bushe shine sai ya zama addariya wato asalin itaciya ce kaya ce tsiro ne wanda larabawa ke ce ma wancan shibrak ai idan kuma ya bushe sai ya zama dareya in ya bushe wa huwa akhbathu ta'amin wa absha'uhu shine mafi munin abinci abin kyama shi yafi muni mara mai muni mafi muni ya fito ko al-mabhasu sabi ashara sai na goma sha bakwai sharabu ahli janna wa anharuha wa sharabu ahli nari za a yi magana akan abun shan 'yan aljanna wanda 'yan aljanna za su dinga sha kayan sha banda magana abinci da kayan sha sannan wani haruha da rafuna da aka ba 'yan aljanna ga ruwa ga zuma ga nono ga giya su kuma 'yan wuta fa me za su sha suna su suna su sharabun ne ba su da anhar sai dai abun shansu mai muni farko za mu fara da na 'yan aljanna Allah ka sa mu ciki awwalan sharabu ahlil jannati wa anhariha abun wa anharuha abun shan 'yan aljanna wa anharuha da rafunan su tafkukan su tafkin 'yan aljanna kayan shan su na daya aka ce sharabu ahlil janna qala Allah ta'ala innal abrara wato 'yan aljanna masu da'a wanda Allah ya sa suka tsira Allah ka samu daga ciki yashrabuna min ka'sin suna sha daga wata irin kofi kana mizajuha kafuran wanda an gauraya masu da kafur kofi ce wadda za a sha giya a ciki giya ta can lahira ba ta nan duniya ba mai sa tambal tambal mai sa hadayan mai sa sambatu wancan jin daɗi ne za a ba su su sha wanda gaurayanta an hada da kafur kafur abu ne mai kyau mai kamshi kamar yadda za ku gan shi can ƙasa ainihin yashrabu biha ibadullah wani marmaro ne kuma wanda bayin Allah suke sha yufajjirunaha tafjira wanda suna gudanar da shi suna gan abin nan shi suna shan wannan ruwan ayyajurunaha suna jan shi duk inda suke so in suna ko ina ne a gidansu za su ja shi yadda suke so su rika diba duk inda suka ga dama fa qawluhu ta'ala yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura nan ay yashrabuna min ka'sin za su sha daga wasu irin kofuna fihe sharabun wanda akwai abun sha a cikin kofin shine ka'as idan kofi ba komai ciki ba ka'as sunanta ba wannan kofi da ruwa da abun sha ciki cike na giya mai daɗi sai a ce mata ka'as kana mizajuhu kafuran wanda gaurayen shi kafur ne an hada da kafur wa qad ulima fil ma fil kafur min ar-rahati at-tayyiba wat-tabrid an ce an san abin da yake cikin kafur yana da kamshi mai daɗi sannan kuma ga ƙara sanyaya abu tun da wuta zafi ne to abin da ke ciki sai a kawo sanyi ko ba mai cutarwa ba dan zamu ga can gaba wanda wasu da sanyin ma za a cutar da za a ba su za a ladabtar da su a cikin wuta to wannan shi yana sa sanyi ne mai daɗin sha ma ma yudafu ila zalika min alladhadati fil janna tare da abin da za a hada musu kuma na jin daɗi a cikin aljanna ga wannan abun sha ga jin daɗi ga jin daɗi kana zama wuri mai kasha rana kasha rana kasha rana kana isowa aka ce to bismillah bismillah bismillah ga wani wuri nan ka zauna sai ka zauna wurin nan yayi sanyi da AC tashin farko zaka fara jin dadin wannan sannan kana zama kuma sai aka kawo maka wani abin da zaka rika kurba banda ruwa dan ruwa wannan azaba sai an sha wahala a'a wani mahadi ne aka samu maka irin exotic din nan mai dadi mala aka ce dan kurba in ka kurba ka ji wani abu ne ma yawo cikin kai kaman kaman an aiko wani abu shi yasa yaro kake gani cikin malaman tarbiyya suka ce yaro in kana so ya so ka rika girmama ka to ka rika bashi abin da yake mai zaki yana lasa kana ba yaro wannan dan jus jus din nan ya kurba lokaci sai ka ga ya fashe da dariya ya kalle ka ya fashe da dariya ya ma rasa abin da zai ce ma saboda ya ji daɗi saboda an sa wasu chemicals waɗanda suke tafiya da kwakwalwa yaro yana taba kai ma sha ka ji sha wannan ko wannan dan karami ka sha wannan fish din nan wannan fish in ka kurbaiwa in ka sha rana in yana da sanyi sai ka ji wani sako na ma haka cikin kai yana zagayawa bayan ka sha rana gwada wata ranka ji ka sha rana sosai ka kurbai ko wannan exotic din ko ko dan ina son shi ne ni dai ina son wannan wanda aka hada da gaurayen nan wannan nekta wanda aka gaurayen nekta nekta wane ne wane ne in ka kurbe bayan ka sha rana da kwakwa kwakwan nan da wannan abu abu suka game kai ya salam malam da wata rana wannan kwalin baka zan da za ka kurbe shi ba in ka ka kurbe shi kawai ka daga ka ji a ashe ka shanye shi malam zai ka kawai ka kurbe shi to in ka sha rana ka sha shi ka gwada ba gobe alhamis ba ka lalubo shi ka so ba ni ba fa ni ne zan gwada ba ba a'a kai ka lalubai gobe bayan ka sha rana tunda na lura da akwai rana kwanan nan gobe in Allah ya kai mu alhamis akai azumin nan ka nemo shi in an zo ka fara kurba da yamma kafin ka sa- ka ji yadda zaka ji abin da na gaya ma ka ji a ka ji to balle yaro shi yaro abu bi ke ƙara sa mai jin daɗin wannan abu na farko yaro kwakwalwar shi babu jagwalgwalo ciki da abun nan ɗinsa ba sannan abu na biyu shi bai iya sawo ma kanshi shi to daɗin bashi da daɗin shan sai haɗe biyu kuna gane abin da nake nufi ai shi bai iya sawo shi yana iya saye to kaga ai in ka bashi abu naturally in ka ba mutum abu ba daɗi yake ji ba to shi yaro daɗin biyu ne zai ga daɗin inda shi ne ba zai iya samun mallakar shi ba to sannan kuma kai yanzu ka bashi sannan shi kuma ga daɗin shi na abun nan malam sai ga kawai ya kama dariya baka ga wani lokaci ma tsalle zai yi ni na sha gwada yara wani lokaci in ka ba mutum wani abu ka bashi irin wannan ko ka bashi ice cream sanda zai ta zagayawa ya ta zagaye malam sai ka ga kawai ya tashi kawai ta zaga ta zaga kujera kawai yana jin daɗi shi yasa ake son kyautata wa yara kowa gwargwadon abin da Allah ya hore masa yara ana so a rika sa su farin ciki ya ganka ya ji daɗi lokacin da ya ganka ya- ya sa ran cewa ganin ka yanzu zai sa ya murna ba duk sadda aka ganka ya zama sai yayi kuka ba daidai bane in kana sa yaro kuka baka kwaikwayi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to saboda aka faranta masa rai da wannan to shine misali dai kenan saboda aka su suna sha وقال تعالى ويطاف عليهم بآنية من ف... آنا... يفجرونها أي تف... أنا أتسلكيكو wannan shi at-tay- ma'a ma yudafu ilayhi min wa wa qila yumzaju bil kafur wa yukhtamu bil miski wani wurin aka ce a'a za a gaure abun ne da kafur sai kuma bayan haka nan in an kulle can ƙarshe in ka kai ƙarshe sai ka ji ƙamshin turaren miski ne zai rika fitowa an fa gauraya shi da kafur sannan kuma ana kullewa da kuma almisk wa yufajjirunaha tafjiran ay yaqudunaha suna jan abun inda suke so wa yatasarrafuna fiha haythu sha'u suna sarrafa abun duk inda suke so min qusurihim wa majalisihim daga wuraren gidansu can sama in can kololuwa mutum yake so abin ya kai zai kai can an riga an yi piping duk inda kake so ya je zai je in kana sama can duk inda ka je akwai in ka sauko ƙasa duk inda ka je akwai yanzu ko a nan duniya ne aka ce ka yi gidan gidan sama in kana ƙasa falo da ruwa in ka hau sama ba ruwa ai an yi ba yi ba amma ko ina da ruwa in kana ƙasa ka ruwa in ka tafi sama ruwa haba malam ai magana ta ƙare sannan kuma gashi daga saman nan kana hangen kowa in ka ji motsi ka kafin mutum ya zo ka shirya amma nan kana nan ƙasa ka abu bai yi ba ka samu kuɗi zama kana sawa ka zama ta sai ba ka da kokobo malam sani ni da kai wula ƙasa ko kai haka ne ko ka gani to amma ƙasa idan yau ka ajima da sanima yau an jima daga bakinka qala ta'ala wa yutafu alaihim bi aniyatin min fidda ana zagayawa da su da wasu kore na azurfa manya manya wa akwabin da wasu kofuna su kuma kanat qawarira waɗanda an yi su ne daga kayan karau daga gilas aka yi su gilas din na gaske ba irin na nan ba ko a nan gilas ya bambanta ko a nan gilas in ka ga wani gilas din a wani wuri kai da ka kai naka gilas din ma sai ka kwashe naka ka sa aljihu dan ka san gilas din nan bai ba dan wani gilas din ka ganshi sai ka rasa to shi zaka kalla ko abin da aka zuba a ciki haka ne ko gilas din ma kudi kudi ne ko anan ko ko ba haka ba aha saboda wani gilas din ka gani zaka ga an zuba abu ciki kaman abu zai fito ya taho shi saboda yadda ya fito karau ji isawi karau ba irin wannan kofin fa namu banda wannan ina wannan kofin kofin roba Ka- ka- yanzu ina haba wannan ai bata yi ba to wancan kofi ne in aka sa abu a ciki kana ganin ta nan gefen kana ganin ta nan gefen ta nan gefen kana ganin ta can gefen duk inda ya tsaya kana kallon gefen shi ta ko ina saboda kyau qara qawarir kenan min fiddatin su ma da azurfa ne qaddaruha taqdira sannan kuma an tsara su yadda aka tsara tsarin yayi kyau an sarrafa su yadda ya kamata wa yusqawna fiha ka'san sannan kuma ana shayar da su wasu kofuna su kuma cike da kayan shan su shine ka'as kana mizajuha zanjabilan an abun gaurayen su zanjabil ne shi zanjabil din aka ce ne ma'un ne ka zanjabil zaka gan shi wajen in ka kalla kamar yadda ka san asalin zanjabil ai kaga abun nan citta ne kamar yanayin ta so yanayin kalanta in aka tatse ta cikin ka kalla yana ba da sha'awa kyau gare shi sosai to haka kalan su yake masu ban sha'awa kamar irin waɗannan wasu ka ce abin da yasa ake ce mai zanjabil ko ake gaurayawa da zanjabil saboda lokacin sanyi ga wanda za a bada lokacin da ake jin dan sanyi sanyi a bada mai dan dumama dumama a lokacin abin nan duk da yanayin aljanna hadi ne amma sai an juya ma yanayin akwai lokacin da zaka so abu mai dan dumi-dumi akwai lokacin da mai sanyi-sanyi ka so saboda a nuna ma tafi duniya nesa ba kusa ba abokin hadin ta bane ma ba abin da za a rasa ainan fiha tusamma salsabila aka ce wani marmaro ne wanda ake ce mai salsabil ayusafu shararuha bis salasati ay fil insi fil insiyagi ana kwatanta wannan ruwan wajen hadiya malam kana sha ma'un ne sa'igun sharabuhu in kana sha kana ji yana wucewa cikin makogoranka da yazo sai ka ji dadi ka ji wai kaman ma dai kai ro wai to ka bar shi ya wuce ne ko ko in ka bar shi ya wuce dadin ya ragu to karawa za kai kana da kayan zuka kana zuka yana wucewa kaman ka tsaida shi nan kai ta jin dadin ana sai ka ce bari ya wuce saboda wani ma zai zo yana biye da wani to haka ayusqawna fiha ay fi hadhihi al-akhwab أي ويسقون فيها كأسا أي يسقون في هذه الأكواب خمرا ممزوجا سنا شنجيا ودتك قوري بالزنجبي وتارة يمزج لهم الشراب بالكافور ونلوك تذا قوري أمس أبو شند كافور وهو بارد كنغ شي سنيغري كافور وتارة بالزنجبي ونلوك تسي قوري هذا زنجبي وهو حار شي كمينة زافي زافي كما ينزما إنك تشتعي دا زافي زافي انت in ka zo ka sha zaka dan ji lokacin sanyi kana sha ka ji dan dumi dumi ya kama ka ya fito ko aga wannan shine fassarar qur'ani daga wurin masanan duk yanda aka yi in su ne kana karanta qur'anin nan mallan zaka rika jin nishadi na kama ka dan kana jin me ake cewa amma mutum ya gama qur'ani ya fara karanta daga farko har karshe ya kai ya rufe bai ji komi ba babu abun nan kamar an karanta ma dutse sai kaga abu yayi muni عينا فيها تسمى سلسبيلا akace salsabil ismu ainin ne fil janna wani marmaro ne a aljanna silsilatun ay munqadatun lahum gashi da sauki wajen sha in an za a sha yana safiya duk inda ake so sannan ba haka nan munqadatun lahum yana jawuwa duk inda ake so yusarrafunaha haisu sha'u suna juya shi duk inda suka ga dama duk inda suke so ya biyo su nan zai zo wa qala subhanahu أيسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون الله تبارك وتعالى يبعد الأبار يتي يسقون من رحيق مختوم أنا شايد دسودة وتجيا وان تكي قلل جيا تتا الجنة مسمى ودعك يتا ختامه مسك can ƙarshenta kuma in an gama sha miski ne kawai kamshi za a ji ba mai irin wannan mai wari ba aka ce wa fi dalika kun ga ga wannan abin da aka gaya mana falyatanafasul mutanafisun wanda za su yi rigirge su yi tsere su yi tsere dan babban abu ne neman shi babba ne samun shi babba ne wa mizajuhu min tasnim sannan kuma za a gauraya shi da wani wanda ake ce ma tasmim shi tasmim din nan ainan yashrau biha almuqarrabun wani marmaro ne wanda na kusa ne kadai ke shan shi bayan Allah waɗanda suke kusa za a yi bayanin sa gashi can ƙasa waɗannan abubuwa ne na sha wanda ake sifanta na yan aljanna Allah ka samu daga cikin su Allah sa kada abun ya zama iyakan mu lissafin wannan abun da bayanin sa kuma mu je can ba ba mu ba Allah ka tsare mu da wannan musiba ar-rahiq ay yusqawna min khamrin min aljanna za a shayar da su daga wata giya ta aljanna warrahiq min asma'il khamr daga cikin sunan giya ne suna musamman da wata giya ce ta musamman shine wani ya littafin sai ce arrahiqul maktum a sheik wannan almubarak kafuri ko ya littafin sa arrahiqul maktum littafi ne yana nan mata sun zabo shi za fara za mu fara karanta musu ranar lahadi an gama wani suka aka yi ta ittifaki mata na kwashe kaya to su suna da lokaci da yawa su abin nan dinsu ba littafi da ba ma khitamuhu misk ay manzujun an gauraya shi ne ai khitamuhu ai akhiru ta'amihi shine khitamuhu dan mutum yana karanta khitamuhu misk da aka ce nan ana nufin can ƙarshen in an kai ƙarshen da gwallon shi da za a zo daga miski ne wa aqibatuhu shine miskun turaren miski ne ka Allah ka ba mu wannan abu wa qila sharabun abyad wasu suka ce kai abun sha ne dai wanda ya kai kololuwa wajen fari abyad mithlul fidda misalin azurfa yadda ka san azurfa fari tas ayaktumuna bihi sharabahum wanda suna karasa shan su da shi in an zo sha da shi ake karasawa Allah ka samu na daga cikin masu shan wannan ruwa wa mizajuhu min tasnim ay wa mizaju hadha ar-rahiq al-mawsuf wai gaure abinda aka gaure wannan rahiq din al-mawsuf wanda ake sifanta mana saman nan min tasnim daga tasnim ne ay min sharabin yuqalu lahu tasnim daga wani abin sha ne da ake ce ma tasnim wa huwa ashrabu ay ashrafu sharabu ahlil janna wa alahu shi taslimin din nan aka ce ai ainun ne aliya sharabuha ashraf wato shi wani ruwa ne shi wannan tasnim din nan huwa ashrafu sharabu ahlil janna wa alahu shine mafi daraja duk a cikin aljanna abun shan da yafi daraja yafi daukaka yafi girma yafi daukaka a cikin aljanna shine tasnim ina fata an gane saboda haka abin sha ne yan aljanna za su sha wani abin sha ne mai matsayi ko a nan duniya ma masu shan giyan ba akwai giyar da take da tsada tsiya ba wadda tafi kowace giya tsada ba mu ma neman sunan ta ita ban ba ma son ta ba ma son ta a nan in ma za a sha a catan amma nan dai yale ta to na to mun huta ma to can a aljanna abin sha wanda ya fi daraja wanda ya fi kowane abin sha ɗaukaka da daraja shine tasnim ولهذا قال عينا يشرب بها المقربون kun ga shi yasa aka ware shi an fafade abubuwan sha a baya an fadi kala kala amma da aka zo aka ce wannan da aka ce yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun ay mutanafisun sai aka ce wa mizajuhu min tasnin aynan yashrabu biha almuqarrabun wani marmaro ne wanda na kusa suke shan shi ay yashrabu almuqarrabuna at-tasnim khalisan sirfan su waɗanda suke kusa kusa za su sha wannan tasnim din tsantsan shi fatau tsantsa tsab babu gaure a ciki amma waɗanda ba su kai wannan matsayin ba wa tumzaju li ashabil yamini mazajan su ko yan aljanna na hannun nama wanda ba su kai matsayi ba first class VIPs na can su ne suke shan tasmin khalisan wanda suke ashabul yamin na kusa wanda ba su kai waɗancan ba su ko nasu akwai ɗan gaure a ciki in kana so ka gane wannan ko nan ne a yi zoɓo ba shi muka sani ba in aka baka madaran kasha da wanda aka surka da ruwa aka baka daidai suke aka ji akwai bambanci ko abin sha ne aka yi aka yi ma aka yi gaure da aka zo aka ɗeba mu mai gida da aka zo na ƙasa aka ce ba zai kai ba sai an ƙara da ruwa ƙara da ruwa in kana so ka gane bambanci kurbi naka ka kurbi wancan naka gaure aka ji akwai bambanci eh so da haka haka zaka gani kuma ana yin haka nan din in ka samu muguwan mata haka za ta yi in tai ma zoɓon nan sai kai in tai ma wani abu can irin wannan sai kai ta fara ɗeban ma in ta dafa abinci can ta fara ɗeban ma in za ta baya za ta je ta ba su da sai ka biyo ka gani tukunna sana ce kan cutar su ne kuma a cuta an gama kai ka riƙa bi wani lokaci musamman ƴaƴa ha ai mata malam ka jale wasu za ta ɗeban maka naka ka ji komi normal in ta tashi ba yara wala ita sai ta zuba mai ruwa ta mata abin nan ba to in ka bi na yaran wata ran ka sha wata ran ma za ka ga duk sun ajiye shi ba su sha ba su ka rasa yadda aka yi basu sha ba doka ka kurba ka ji za ka ji akwai ban to abu shi ko ka gama sha ba ka gane cewa akwai bambanci dan ka shanya naka yanzu ka kurba ba ka jin cewa wannan ba irin wanda ka sha bane to wasu sai ana yi masa wannan bin dindin in baka ba za su dinga ƴaƴanka ne kuma hmm ko maman sun ba muguwa to kai wata kila baka san wannan karatun ba su matan suka ce akan ba su kuɗin nama wani lokaci sai su ki sayan naman su yi zubi da kuɗin adashen sai su sai kifi kuma kifin ɗan kaɗan sai su ce ai kowa ya ji romo in kai baka nan saboda ba za ka ga abincin ba ko kuma a bata nama ta saya ka ce kilo ɗaya ko rabin kilo sai ta je ta so ɗan kaɗan kai sai ta zuba ma a naka ba ka ga nama ba to yaran ba wanda ya samu sauran kuɗin ta yi zubi ko su hana su zo kusa da kai su gani kaga suna ta kallon naman nan suna abin nan ba to ka sau kwai ko ka sau wani abu ta yi zubin adashe su fa suka gaya mana da kansu suka ce ba abin da ba sa adashe da shi suna yi da magi suna yi da shinkafa suna yi da madara suna yi da duk sauran abubuwan da kake kawa na shayi kai kullum sai ta zubo ma kaga komai lafiya lau ashe yaran na shan lifton baka sani ba ka kwashi kayan ko magi ko nama ka bata dubu ɗaya ko ɗari biyar ta sau nama ta je ta sau na naira ɗari yadda kai dai za ta sa ma su kuma kawai ta zo ta to ku sauri ku ci abincin ku yanzu abin ku zai zo sai ya fara ci abincin ku har zazzare mai ido na kallo ban san uban da kuke ban san uban da kuke kallo ba in baban ku na ci abinci to ba su ci nama ba sun gaba ba da nama ala zani na yi sa a kare biza su suke gaya ban ba ina karantar da su wani su da kansu wata rana yadda kake hakan nan za ka zan ba su dama su ta faɗi mana abin da ba mu sani ba kuma akwai manya a cikin su wanda za in ka ji wani abin sai kai mamaki ai su suka san abin da ake yi to ma ba su adashen suna nan suna zagaya suna masu adashe ba su adashen shinkafa su rika zubawa har ta kai buhu da za kwasa a kwace ko kuma ita in ta kai buhun an zuba buhu a saida mata a kawo mata kuɗin kuma an kai buhu kullum ka ga buhuna na tsugunna yana ta ƙara raguwa yana ta raguwa ka rasa yadda aka yi buhuna ta tsugunna kullum na tsugunna in ta ɗebi na dafawa lokal ɗaya ta ɗebi na zubi lokal biyu ga magi dawa ta je maka leda uku za ka zo da ka zo leda uku ta ɗauke guda ta sa a dashen ta can na kwana biyar dama biyar biyar ake zuba ko goma goma ake zuba to ta ba da paket ɗaya sun san ko nawa ne cikin paket ɗin guda ɗari na ciki sun goma goma take na kwana goma kenan kaga a wata ka so so uku ba ta yi zubi na wata kenan ba mallan sani da ta bada jika uku ba shikenan ba duk kwana goma jika daya mu bari haka nan kawai ku tafi eh ina za mu kwana ka da haka gani ina ne muke ai ba mu kai ina muka yi tsaya a aura kwana nan ba mala abokan yau anharul jannati rafuna akwai rafuna banda wannan ina ne ina ina wurin yake a wurin an zo na yan wuta sai mu tsaya nan ka so na yan wuta nan baya anharul mu tsaya wajen mutum so yake tsaya inda za a ji dadi ko ba ka aje wurin azaba ai ba ma santa amma duk مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم أنهار ‘yan aljanna kwatankwacin abin da aka ba ‘yan aljanna aka yi masu alkawari ko matsalar jannatin lati wa idal muttaqun kwatankwacin aljannan da aka ba masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka samu ciki fiha anharun min ma'in a ciki akwai rafuna kala daban-daban akwai na ruwa ghaira anisin wanda ba shi gaurayi ba ruwan gaurayi ba wani gurbacewa ruwan kullum garau yake tangaram wa anharun min labanin da kuma rafuka na nono lam yataghayyar ta'amuhu ba maganan tsami tsami a ciki tangaram yake shi ma wa naharun min khamrin da wasu lafukan kuma na giya ladzatin lisharibin masu dadi wajen masu sha babu bugarwa wa naharun min asalin musaffa sannan kuma ga kuma wasu rafunan koguna abin nan na zuma tsantsa wadda babu gaure a ciki malam in kana so ka sha ruwan in kana so ka rika gutsura san ka san kan kana sha tana ciki in ka sa kai wannan biskit biskit din da ita sai ka gani in farar saka kake so akwai in jar saka kake so ga sunan kala kala sai wadda kake so ka sha walahum fiha sannan bayan waɗannan kuma a cikin wannan wurin suna da min kulli samara ko waɗanne irin 'ya'yan itatuwa akwai a ciki duk irin wanda baka taba tunani ba ma baka san su ba akwai su banda nan bugu da karewa magfiratun min rabbihim ga babban abu kuma gafara daga ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ka gafarta mana Allah ka samu na ciki ma in ghairi asinin ai ghairu mutaghayyir kenan ai ghairu mutaghayyir banda bai canza ba ونهر الكوثر الذي أوطيه النبي صلى الله عليه وسلم سننغا روا نوانن تي كوثر دين شي نهر نمنزون الله وندا aka bashi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزون الله yace haudi masiratu shahr yace tafki na tafiyan wata guda ne tafiyan wata guda ma'uhu abyadu min al-laban ruwan yafi fari fiye da nono ya fi nono fari wa rihuhu kamshinsa kuma atyabu min almiski ya fi turaren miski wa kizanuhu kan nuju kan nujumi sama tasku abun nan abun shan sa kofuna kayan da za a rika diba ana kurba da shi yace yawan su kaman taurarin sama ga sunan ko ina faman shariba minhu duk wanda Allah ya kaddara masa ya sha wannan ruwa na tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yazma abadan ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada ko ya shiga wuta to ba zai nemi ruwa ba Allah ka tsare ni wa tuluhu wa arduhu sawa da tsawonsa da faɗinsa duk daidai ne ɗaya ne ai tuluhu masiratu shahrin tsawonsa tafiyan wata guda ne wa arduhu masiratu shahar kuma faɗinsa ma tafiyan wata guda Allah ka azurta mu da samun wannan وعن أنس رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء يا إن أكتفد من زن الله صلى الله عليه وسلم زوا سما يتي قال أتيت على نهر يتي أنزودني يتي أتيت على نهر حافتاه أي قباب قباب اللؤلؤ مجوف قباب اللؤلؤ أي مجوف كو hafatahu kibabul lu'lu'in mujawwaf mujawwafin wato tantunan da aka yi a wurin an yi su ne da wani lu'lu'u wanda yake kwakwararre ciki kana ganin waje daga cikinsa wanda cikinsa an fafare shi kamar yadda ake fafara dutse a gina ciki to haka aka yi da lu'lu'u aka yi wancan fa qultu ma hadha ya jibril nace wannan fa menene qala hadha al-kautsar wannan shine tafkin ka da aka ce za a baka wa fi riwaya bainama ana asiru fil janna idza ana bi nahrin yace ina tafiya cikin aljanna sai nazo naga wani rafi babba hafatahu qibabu durri almujawwaf duka gefen sa an gina kantuna irin na zinariya wanda aka kwakwara ciki qultu ma hadha ya jibril nace wannan fa qala hawdal hadha alkawthar alladhi ataka rabbuka wannan shine kautsar wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya baka fa idza tinuhu aw tibuhu miskun azfar ya ce ko tinuhu in an ce tin lakan shi kawai ko ko tibuhu kamshinsa turaren miski ne wanda yake bulawa irin mai tashin nan wanda duk inda ka zo da ka zo da kanshi yake fesawa yana kamshi yana sa kamshi wurin qala ta'ala inna a'tainaka al-kautsar lalle mun mun baka wannan kyauta mai yawa mun baka kyauta mai yawa ta wannan tafki da aka baka wa salli li rabbika wanhar saboda haka kai tasbihi kai sallah saboda ubangijinka tabaraka wa ta'ala wan har sannan ka soke raƙuma duk saboda Allah tabaraka wa ta'ala wannan duk godiya ce ka gode inna shani'aka huwal abatar masu aibanta ka saboda suna ganin zuriya ka ba ta tsaya ba ƴaƴanka ba su tsaya ba hikima ce ta Allah to masu aibanta ka suna cewa kai mai yankakkan baya ne ko mai yankakkan albarka mai aibanta kan nan shine mai yankakkan albarka ba kai ba sallallahu alaihi wasallam وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال يا تبت منزون الله ياتي ليردنا أي علي أناس من أصحاب الحوض من أصحاب الحوض yace wasu daga cikin mutane na za su gangaro zuwa wurina a wajen wannan tafkin a gansa sun gangaro ga sunan za su sha to waɗannan wasu za a samu su sha wasu kuma za a kore su shine maksudin magana wa fi riwaya aqwamun a'rifuhum ya ce mutane za su zo daga cikin sahabbai na mutane ne wanda da na gansu na san su wa ya'rifu ni su ma sun san ni na san su sun san ni thumma yuhalu baini wa bainahum sai a tare tsakani na da su ba za bari su kawo kawo ni na ba gashi na san su su ma sun san ni fa aqulu innahum minni in ce ai waɗannan mutane na ne daga gare ni suke fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka a ce ai waɗannan baka sa abin da suka yi bayan ka ba ai sun rusa komi ne ba su bi addini ba ba su bi sunnanka ba sun canza komi gayyaru wa baddalu wani wurin aka ce sun canza sun canza sun musanya ai ma ahadathu ai la tadri ma ahadathu ba'daka fa aqulu suhqan suhqan liman ghayyara ba'di sai manzon Allah ya ce sai in ce to nisa nisa ya tabbata ga wanda ya canza bayana duk wanda ya zo ya wani abu ba wanda annabi ya koyar ba ya shiga uku Allah ka tsare mu wa qala ibnu abbas suhqan ai bu'dan kenan nisa ya tabbata Allah ka tsare mu to mu tsaya nan waɗannan sunayen aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu ya sa muna cikin su in qaddara Allahu lana al-baqa sai mu dauki na biyu sune waɗanda za su shiga Allah ka saba mu cikin su dan wuta abun shan an wuta a tsaya nan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونكتب ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا خذل الخير بنا واصينا واجعل الإسلام منتهى رجعنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمرة واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين